أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta litini safiyar 26 ga watan rabi'ul awwal hijira na da alif 438 daidai da 26 ga watan 12 2016 miladiya wannan shi ne majalisunmu na goma sha bakwai daga cikin jeren giyar karatun littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawa'ibuha fadluha wallafar fadilat shaykh abu abdullah muhammad ibn sa'id ruslan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna nan muna karatu a ainihin wato babin da malam ya buɗe mana dangane da abin da ya shafi nawaqidul islam ko nawaqidu la ilaha illallah abubuwan da ke lalatawa ko su ɓata wa mutum ainihin wato kalmar la ilaha illallah da yake fari a matsayinsa na musulmi gabanin haka mun ɗan yi bayanai dangane da ainihin wato wasu littafai da malamai suka rubuta dangane da abin da ya shafi kafirta mutum ko mun yi bayanai akan irin ƙa'idoji da malamai suke bi wajen sanya wani aiki daga cikin ayyukan ibada ko waɗanda ake ainihin wato riyawa da cewa waɗannan abubuwan ana iya wani Allah to malamai sun sa ƙa'idoji wajen a kafirta wanda yake aikata irin wannan aikin ko a fasikantar da shi ba haƙi bane na mutum ba kai ba ne a ganin daman ka za ka ce wane ya kafirta kaza kafirci ne a'a akwai ƙa'idoji da malamai suke bi wajen lura da cewa abu kaza ya saba wa Allah ya saba wa abin da manzon Allah ya karantar to don haka wannan abin idan aka bi ayoyin alƙur'ani mai girma da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a tadda cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sanya irin wannan abin ya zanto shirka ne ko ya sanya irin wannan aiki ya zanto kafirci ne da za ka bibiyi tafsirai da malamai suka rubuta a cikin littafansu na tafsiri za ka tadda irin wannan al'amarin su ma suka tabbatar a cikin ainihin wato tafsirorinsu Allah ta'ala ka tsare mana imaninmu ka datar da mu zuwa ga abin da yake shine daidai a jiya mun yi magana akan annaqidul awwal abu na farko da ke lalatawa ko yake warware kalmar la ilaha illallah to insha Allah ta'ala a yau za mu ɗora a annaqidul thani na biyu daga cikin abubuwan da ke ɓatawa ko lalata faɗin kalmar la ilaha illallah sai malam ya ce annaqidul thani من جعل بينه وبين الله وسائطا duk wanda ya sanya tsakaninsa da Allah ya sanya wani tsani tsakanin shi da Allah yad'uhum yana roƙon waɗannan waɗanda ya sa a matsayin tsani tsakaninsa da Allah wa yas'aluhum yana roƙonsu neman biyan bukatunsa wa yatawakkalu alaihim kuma yana dogaro da waɗannan mutane yana dogaro da su wajen ainihin wato miƙa al'amuransa zuwa gare su malin ya ce kafara ijma'an wannan ya kafarta da ijma'in malamai da ijma'in al'ummar musulmi wannan ya kafarta duk mutumin da zai sanya tsakaninsa da mahaliccinsa wani tsani ka ce kai ba za ka roƙi Allah bari sai dai ka roƙi wani shi wanin ya roƙa maka Allah abinda ake nufi kenan jama'a ko kana ganin cewa a'a wani za ka je ka roƙi wani shi kuma wani ya nema maka ceto a wurin Allah shi ma wannan duk yana daga cikin abubuwan da ke warware mutum kalmar shi ta la ilaha illallah wanda duk za mu zo mu ji bayani dalla dalla a cikin wannan karatun insha Allahu ta'ala domin wani yana ganin cewa akwai wani wanda ba Allah ba wanda zai iya cutar da shi ko akwai wani wanda ba Allah ba wanda zai iya amfanar da shi zai iya tsinana masa wani amfani kuma jama'a wannan wani abu ne wanda kai tsaye idan muka bibi yadda al'amuran suke za mu tadda cewa wannan ainihin wato abu ne wanda ba shi da tsari ba kuma shi daga cikin abin da Allah ta'ala ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suka karantar Allah ta'ala ka kiyashe mu fadawa ta farkin bata malam yace wa hadha naw'un min an-naqid al-awwal wannan shi ma wani nau'i ne daga cikin nau'in abin da ke bata kalmar la ilaha illallah na farko da muka yi bayani shine shirka da Allah shi ma wannan ya kunshi shirka da Allah kai tsaye wa innama yufradu wa yuj'alu naw'an mustaqillan likathrati wuqu'ihi an sanya wannan ya zamto nau'i ne mai zaman kansa na musamman saboda yawan faruwansa wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum likashfi ad-durri aw jalbi an-naf'i aw yas'aluhum ash-shafa'ata fi 'alam al-barzakhi aw fi halati al-ghaibati wa yatawakkalu 'alayhim kafara ijma'an بين علماء المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من المفسرين والمحدثين والفقهاء والنهي عن ذلك هو دين الأنبياء جميعا ما لا يتشي دكا وند يسني وني كو أبو أمثين أينهم واتو أبن وني وند زي زمان tsani tsakaninsa da Allah maɗaukacin sarki wanda zai riƙa roƙonsa saboda neman a yaye masa wata cuta ko zai riƙa roƙonsa saboda neman makansa wani amfani ina ma'anan karewa kansa cuta ya je wajen ƙabarinsa ko ya je wajensa yana cewa to da Allah dai a roƙa mana a dai ba mu kariya daga suwa ne a kiyaye mu daga sharrin mahasada a yi mana kaza a yi mana kaza bayan wannan haƙƙin Allah ne amma ka zo kana faɗa wa wani Allah jama'a ina fata an gane wannan ko kuma neman amfani a taimake mu wajen kasuwanci abubuwa dai sun lalace a dai sa mana hannu a wannan al'amarin kasuwancin ko kuma neman haihuwa wani ya je gaban wani kabari na wani yana roƙon haihuwa ko a je wajen wajen wani malami a ce da Allah ana roƙon shi haihuwa ba fa ce ana roƙon Allah ba jama'a ina fata an gane wannan to ba ka cewa za nam yawwa sai dai shi ya roƙa sai dai ka ce ya taimake ka da addu'a bayan kai kana yi wanda wannan ya halatta ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kanzo ce ya rasulullah ka roƙa mun Allah ya bani kaza kaji ba cewa yayin manzon Allah ina roƙonka kaza ba ya rasulullah ka roƙa mun Allah ya bani kaza lokacin da manzon Allah yake raye kenan amma yanzu da manzon Allah baya nan yana kwance a cikin kabarinsa idan kace kuma yanzu manzon Allah ya roƙa maka abu to nan kuma kai shirka da Allah ina fata an gane lokacin da yake raye ne in kace manzon Allah ka roƙa min Allah ba matsala wannan zai roƙa maka Allah kuma Allah ya baka abin da kake nema jama'a ina fata an gane wannan saboda haka duk wani matacce da ke kwance a cikin kabarinsa kowane irin salihin bawa ne idan yau ka je wajensa ka roƙe shi wani abu ka ishe ka da Allah ba wai ka roƙi Allah ba domin dukkanin buƙatu ana son ka roƙi Allah ne kadai shi yasa da Allah ya gama lissafo maka arziki da halitta da kashewa da rayawa da saukar da ruwan sama da ba da arziki sai Allah ya ce maka wannan gaba ina wane ne sai ya ce namu ne don haka ma sai ya ce maka fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku kuskura ku sanya wa Allah wasu kishiyoyi alhali kuna sani jama'a ina ba ta an gane wannan ko ka yadda ko kada ka yadda in dai ka roƙi wani kasan ya shi zamto kishiya ga Allah muna jin wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya kyautata mishi akan wani abu yace manzon Allah ma sha Allah wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so manzon Allah ya fushi yace kai ataj'alani lillahi niddan yanzu ni kake so ka sanya wa Allah a matsayin tamka a matsayin kini a matsayin kishiya ka duba kuma ganin da ya faɗa kawai haɗa manzon Allah da Allah da ya a cikin kalma ɗaya manzon Allah ya kama faɗa ya ce bal ma sha Allah bal ƙul ma sha Allah wahda a'a ka ce dai Allah shi kaɗai ne ya so kaga bai yadda da wannan tsarin da wancan ya ɗauka ba bal ƙul ma sha Allah wahda ka ce dai Allah kaɗai shi ya so saboda ka kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin toshe dukkanin wata kofa da za ta ja mutum zuwa ga shirka da Allah alaikum salam kwarai da gaskiya ya daidai da irin wancan ina fata an gane wannan ba dan Allah da kai ba shi ma ya shiga irin wancan sai ka raba tsakani sai ka kawo summa littarahi wanda tana nuna jinkiri misali ka ce Allah ne ya so sannan kuma to kaga ka raba tsakani ba Allah ya so da wani ma sai ce in ban da kai da Allah sai fara gabatar da mutum ma gabanin Allah din wanda wancan mutumin bai taimake ka ka samu wannan amfanin ba sai da Allah ya kaddara maka wannan kai ka sani in Allah ya so zai iya cire wancan din kuma ya kawo maka amfani jama'a ina fata an gane wannan wannan shine ka'id da ake bi jama'a wajen tauhidi saboda haka addini wani abu ne jama'a wanda yake buƙatar karatu sai an koyi shi in ka bi jahili jama'a halakar da kai zai mutumin da bai iya karanta karatun daidai ballantana ya fassara daidai ta ya za a iya karance daidai ballantana ya fassara daidai ballantana ya ɗaura ka akan daidai أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سوينا على صراط مستقيم yanzu mutumin da yake tafiya a kife akan fuskarsa shi ya fi shiriwa akan hanya ko ko wanda yake tafiya dodar akan hanya madaidaiciya da Allah wa zaka bi ai la shakka wanda yake daidaitacce akan kafafuwansa akan hanya madaidaiciya ko to jama'a kun ji saboda haka mali yace au jalbin naf'i ko kuma yana kiran wannan saboda neman makansa wani amfani au yas'aluhum shafa'ata ko ya rika roƙon ceto gare su yace ya wani ya kai shehi wani ko ya wali wani kace ce ni to faɗin wannan jama'a shirka ne da Allah kai tsaye ba a roƙon wani daga sun halittu wanda yake ya mutu ko wanda yake raye ka ce ya cece ka a kiyama manzon Allah ne kawai lokacin da yake raye zaka yi to ya rasulullah ka nema min ceto a wurin Allah sai manzon Allah ya ce maka to ka ci gaba da aikata kaza zaka samu ceto na dai daga cikin sahabbai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina son ka cece ni a ran tashi alkiyama in zamto kusa da kai ito to ni kuma ka taimaki ka taimake ni ka taimaki kanka wajen yawaita yin sallah kaga manzon Allah bai dora shi akan wani abu ba ka taimake ni kuma ka taimaki kanka wajen mene wajen yin sujada wajen yawan yin sallah kaga kenan wannan aikin da zai rika yi na alkhairi shi za su taimake shi wajen samun wannan amfani jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka datar da mu ka tsare mana imanin aw yas'aluhum shafa'ata fi 'alamil barzakhi ko su rika roƙon su ainihin ceto alhali su wadancan suna can barzahu ina rayuwar barzahu mutum ya riga ya mutu yana kabarinsa ƙila ma ya riga ya diddige ya zama daga shi daga shi ba komai a wurin amma sai wani ya je yana roƙonsa a gaban kabarinsa yana roƙonsa yana cewa to Allah a taimake ni dai a nema mana ceto a yi mana kaza bayan shi wancan yana cin kabarinsa bai ma san abin da wannan yake yi ba aw fi halatil ghaiba ko kuma a halin da baya nan mutum ne wanda baya nan yana can wani wuri ko yana kasarsa ko yana can wani wuri sai kai ka rika roƙonsa cewa wai shi ya roƙa ma Allah ko ya sani ko bai sani ba to ta yaya zai sani shi yasa Allah ta'ala yake wallazina tad'una min dunihi waɗannan waɗanda kuke bautawa ba Allah ba ma yamlikuna min qitmir ba sa iya mallakan dai da fata jikin ƙwallon dabino ba fa dabinon ba shi kansa idan ka ɓare dabino ka cire ƙwallon dabinon ba kai wani ɗan farin fata ba a jikin shi to shi ne ƙaƙumir wasu malamai suna ce mai saɗaɗa ko a hausa to ba sa iya mallakan ko da wannan saɗaɗa ɗin ko da wannan fatar da ke jin ƙwallon dabino waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba sa iya mallakan shi Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in ma kun kira su ba sa jin kiran ku walau sami'u kai koda ma sun ji mastajabu lakum ba za su yi amsa musu ba shi yasa Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah wane ne yafi bata sama da wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama wanda ba zai taba iya amsa masa ba har zuwa ranar tashi alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun kuma su game da kiran ma da ake musu din sun gafala ba su ma san ana kiran sun ba shi yasa Allah ya ce wa idha ushira nasu idan aka tada mutane a farfajiyar kiyama kanu lahum a'da'an za su kasance ainihin makiya gare su وكانوا بدعائهم من بعبادتهم كافرين ذاس كافر ce mai ibadan da ake musu cewa su ake kira su ake neman ainihin wato tsani da su a wurin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ka datar da mu ka tsare mana imanin wa yatawakkalu alaihi kuma irin waɗannan jama'a za ga suna ainihin dogaro da su ina ma'anan wannan jama'a ina ma'anan dogaro shine ya sanya ainihin wato dukkanin al'amuransa zan to yana dogaro da su in ma aka ce wane zai fushi da kai sai ji cewa hankalinsa ya tashi ta in wane ya fushi da shi kenan aina lalace ina fata an gane wannan sai ya sanya ainihin wato tawakkalinsa da dukkanin wani abu da zai aiwatar yana dogaro da wani Allah kuma yana jin tsoronsa irin tsoron da yake yi wa Allah jama'a an gane wannan ko malin ya ci gaba da cewa haka ne ko wa ya tawakkalu alaihim mal yace kafara ijma'an baina ulama'il muslimin to wannan da ijma'i musulmi jama'a gaba daya mai aikata irin wannan aikin ya kafirta an gane wannan ko me yasa a wajen su waye musulunta sai ce maka baina ulama'il muslimin min as-sahaba wannan ma ita ce aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wattabi'in da waɗanda suka biyo bayan su wa a'immatil huda da waɗannan jagorori akan shari'a sune Imam Abu Hanifa Imam Malik ibn Anas Muhammad ibn Idris shafii da Muhammad da Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'a waɗannan gaba ɗaya jama'a wannan ita ce aqidarsu abin mamaki da wanda zai ce maka malikiya yake yi amma sai ka ga wai a wajen fiƙihu ne zai ɗauki fiƙihun malikiya to ka bi malikun a wajen tauhidi mana tun da kayan da shi shirye ne ina fata an gane wannan shi yasa shekul islam ibn taimiyya a cikin lamiyarsa da ya yi wani waƙe da ya yi game da wata tambaya da aka yi masa a ƙarshen baitin sai ya ce hadha i'tiqadu shafi'i wa malikin wannan aqidar da nake magana an nake bayyanawa ita ce nan aqidar Imam Shafi'i ita ce aqidar Imam Malik ita ce aqidar wani Imam Ahmad ita ce aqidar Imam Abu Hanifa hadha i'tiqadu Shafi'i wa Malik wa Abu Hanifa thumma Ahmad yunqalu yace fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun in dai ka bi hanyar su to kai lake daidai wa in ibtada'ta fama alayka mu'awwalu amma idan ka je ka ikiri wa kanka bid'a ka kauce wa hanyar su ko to baka da wanda zai taimake ka Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji sai malam yace wa a'immatul huda min al-mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha da kuma ainihin a'immatul huda daga cikin malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman fiqh wan nahyu an zalika huwa dinul anbiya'i jami'an kuma yin hani jama'a game da aikata irin wannan aikin ko shine asalin addinin da annabawa suka rayu akai ina fata an gane wannan domin mu duba mutanen annabi Nuhu alaihi salam me ya faru da su waɗannan mutanen da suke kira jama'a ba bayan Allah ba ne? Bayan Allah ne mutanen kirki ne kowa ya yi da kirkinsa aiko? Aka zo shi ɗan ya suranta musu cewa to su ɗan yi hotunansu mana ko sa rika tunawa da su, in sun ga hotunan nasu su masu ƙara dage wajen ibada. Da waɗannan iyayensu suka mutu, ‘ya'yan suka zo daga baya, me ya faru? Sai aka wayi gari shi ɗan ya zo ya ce musu to, ai ban da ku kuna sakarcin ku ne, ai iyayenku waɗannan suke bautawa sai aka waye gari ka samu bautan gunki daga lokacin aka fara wannan bautan da gumaka jama'a da annabi nuhu alaihi salam yazo yana musu yana musu ainihin wato wa'azi yace ya qaumi u'budu allaha ma lakum min ilahi ghayruhu inni akhafu alaykum azaba yawmin alim ya ku mutane na ku bautawa Allah babu wani abin bauta bisa cancanta sai shi ya ce lallai ni ina ji muku tsoron wani yini wanda yake mai azabin wani yini mai raɗi qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badi ar-ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin kaji amsa da suka bada mutanen suka manya manyan mutane suka kafirta daga cikin mutanansa sai suka ce tab mu kai nuhu ai ba ma ganin ka a matsayin kowa sai dai kawai kai kwaman mutum ne a cikinmu kuma ma ba wanda yake yin ka sai wawaye waɗanda ba su da ra'ayin kansu kuma mu muna ganin ma ku da kuka yi imanin ba ku da wani fifiko a kanmu kai muna tsammanin ma dai kuma ƙaryata ne annabi nuhu alaihi salam khatibul anbiya ya zo na ya dinga musu wa'azi fa a ƙarshe ma suka ce mai kai ya nuhu qad jadaltana ya kai nuhu gaskiya ka dinga jayayya da mu fa aktharta jidalana ka yawaita yin musu da mu dan haka kawai ma fa'tina bima ta'iduna ka zo mana da abin da kake mana alƙawarin zai same mu mana in kunta minas sadiqin inda gaske ne kai ne gaskiya ne sai ce da su a'a qala inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha'a kace da su a'a wannan al'amarin fa Allah zai zo muku da shi ne kawai idan ya so kuma wa ma antum bi mu'jizin ku ba za ku iya tserewa Allah ba ba za ku gagari Allah ban azabar ta zo amma sai Allah ta'ala ya ce mene wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra duk sunan wannan jama'a salihan bayi ne fa amma sai kuma suna cewa a'a kada ku kyale allolanku kada ku bar wadda da suwa'a da yagusa da ya'uqa da nasra an gane wannan jama'a gashi nan karara kan su ake kira wasu bayin Allah ne mutanen kirki amma mutanen da ake kira din su bayin Allah sun san ana kiran su wanda ya kira su din zai amfani da shi wani abu to jama'a duk wata kissa da gani an kawo a cikin alqur'ani kamar da malamai suke faɗa ba wai an kago labarin bane saboda a bage wani an kawo ne saboda ka koyi wani wa'azi ka ɗauki izina ina fata an gane wannan jama'a ƙa'idar kenan an kawo ne saboda mu ɗauki izina mu gane cewa fa wannan abin daga wurin Allah yake kuma ga darasin da ake son a karantar da mu in ban da haka jama'a ashe ba mu buƙatar tafsiri ai da kowa sai ya karanta gundarin bakin kawai a bashi a haka Allah ta'ala ka datar da mu tafarki ainihin wato madalici malai yace qala shaykhul islam rahimahullah fi bayan al-ijma'i ala kufri muttakhidh al-awsat 'inda Allah shaykhul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa ya fadi game da ijma'in malaman musulunci da suka yi game da kafircin duk wanda ya riki wani a matsayin tsani tsakaninsa da Allah a matsayin wanda yake ganin shi dattinsa ya yi yawa ba zai iya roƙon Allah ba sai ya roƙi wani Allah sannan wani Allah ya roƙe shi ya kai shi wajen Allah sai wani ya ce maka a'a to ba ka gani idan ka je fada dole sai ka bi ta hannun dogarai su za su kai ka wajen sarki in haka ne ka je wajen sarkin kai tsaye mana a to sai a tambaye ka kuma a ce maka Allah mutum ne eh jama'a Allah mutum ne yana taɓa yiwuwa yanzu ka sanya irin abin da za irin abin da zaka hukunta Allah shi zaka hukunta bayansa da shi in dai har zaka ce wannan to ga wajen mutane ma ana yi to ka kwatanta cewa ma mutane suna yi halitta mana ka gani abin zai yiwu da sarkin da bafajan da kowanne wane ne saboda haka wannan munana wa Allah ainihin wato sifa ne da kuma kamala ka ce wai ka kwatanta shi da sarki sarkin da nan fitsari fitsari nan aka rike masa hankalinsa ya tashi kenan duk duniya sai an ji an kai shi amurka abin da yaƙi an kai shi germany abin da yaƙi fitsari nan kawai aka aka aka aka aka tare masa zai kasa sukuni ka gane cewa shi ba kowa bane yana nan yana yawo ciki duk kashi shi ma amma kuma ka ce wai shine zaka gwama shi da Allah jama'a babu wani daga cikin halittun Allah da ake iya gwama shi tare da Allah matsakaicin sarki jama'a ina fata an gane wannan su malam ibnu taymiya yace man ja'ala al-mala'ikata duk wanda ya sanya mala'iku wal anbiya'a da annabawa wasa'iqa a matsayin 'yan tsakiya a matsayin tsani yad'uhum wanda zai riƙa roƙonsu ويسألهم جلب جلب المنافع كما ينا روقنس سامن وانا أنفاني وسد القافات da kuma kawar da talauci ko kawar da wata cuta wata frijal kurbat da kuma faranta rai ma'ana wani abu ya dame ka na bakin ciki kake roƙon wani da cewa da Allah ya taimake ka ya faranta maka rai fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin malam ibn taymiya yace mai aikata irin wannan aikin kafiri ne da ijma'in malam musulunci ina fata an gane wannan saboda mene ka'idan mu ta jiya dukkanin wata ibada da ta takaici ne kadai ga Allah madaukakin sarki to canza wannan ibadan ga wani Allah shirka ce babba imam gane wannan Allah ta'ala ka gafarta mana qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa ya'budu na min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum su waɗannan waɗanda ainihin wato suka kafircewa Allah suke haɗa Allah da wani auren bauta sai Allah ya ce maka wa ya'budu na min dunillah suna bautawa wasu waɗanda ba Allah ba ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum waɗanda ba za su iya cutar da su komai ba ba za su kuma iya tsidana musu amfanin komai ba wa ya kuma za ka ji ma suna cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan su ne za su cece mu a wurin Allah kaji suna bautawa waɗansu waɗanda ba Allah ba abu na farko kenan ko laifin farko kenan sannan na biyu kuma sai suka naɗa waɗannan ababen da suke bautawa ɗin cewa su ne ma za su cece su a wurin Allah a ran tashi alkiyama an gane wannan ko Allah ya ce to ka faɗa musu kul ka ce da su atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu ku ne za ku baiwa Allah labarin abin da bai sani ba a cikin sammai ko kasai ma'ana da waɗancan ababen da kuke bautawa kuke kira ɗin sun cancanci a bauta musu ai da Allah ya bayyana muku to yanzu ku ne kuke ba Allah labarin cewa ma za su cece mu da Allah ka ji ƙarfin hali irin ɗan adam wanda baya iya halittan ƙuda inda duk duniya za su taru jama'a ba za su iya halittan ƙuda ba yau wanda baya iya amfanar da kansa ma ballantana ya amfanar da wani ina kai ina roƙonsa jama'a ina fata an gane wannan shi ma ya ji da kansa an gane wannan ko to gashi sai Allah ta'ala ya bayyana mana suna bautawa wasu waɗanda ba Allah ba an gane wannan ko waɗanda ba sa iya amfani da su komi ba sa iya ainihin wato cutar da su kuma ma za ka ji suna cewa waɗannan ba muna bauta musu saboda wani abu ba ne muna bauta musu ne saboda su cece mu a wurin Allah a ran tashi alkiyama sai Allah ya ce da su ya rasulallah ya manzon Allah ka faɗa musu ƙul ka ce da su a tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard yanzu ku za ku ba da ku ne kuke ƙoƙarin faɗawa Allah wani abu da bai san cewa zai yi ceton ba a ran tashi alkiyama a cikin sammai ko a cikin ƙasai an gane wannan ko kenan da akwai su ɗin waɗanda za su iya yin ceton ai da Allah ya bayyana muku cewa su wane ma za su iya yin ceto ku bauta musu to tunda ku Allah bai bayyana musu ba ashe bauta musu da kuke kuskure ne bayan kun yi shirka da Allah kuma sai kuka ƙara laifi akan laifi kuka faɗa abin da ba ku sani ba game da Allah cewa ai waɗannan masu ne za su cece mu gaba ga Allah a ran tashi alkiyama ina fata an gane wannan sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna sarki ya tabbatar ma Allah gabarin abin da suke shirka da Allah da shi sarki ya tabbata ga Allah gabarin abin da waɗancan mutane suke gwama shi da shi wajen bauta kenan kaga ashe Allah maɗaukacin sarki babu abin da ke fusata shi ya sanya shi ainihin wato fushi irin shirka Allah baya son shirka ina fata an gane wannan shi yasa ma in kai shirka ba zai taɓa gafarta maka ba kwata-kwata Allah ta'ala baya gafarta wa mutum da ya mutu yana shirka da Allah an gane wannan ko fasammahu shirkan kaga anan sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan bautan da suke waɗancan mutane a matsayin mai a matsayin shirka ma'a annahum yusammunahu tashaffu'an duk da cewa su cewa suke yi ai ceto ne muke nema a wurinsu amma Allah sai ce wannan ceton suke nema menene shirka ne a wurin Allah an gane wannan ko wa yaquluna hadha laysa bishirkin amma zaka ji irin waɗannan mutane suna cewa ai wannan ba shirka bane ashirku ibadatul asnam ai abin da ake kira shirka shine bautan gumaka ko a ce maka bautan dodo shine kaɗai shirka a'a ai wannan abin da Allah ma ya ambata shine asalin shirka saboda Allah da kanshi ya bayyana ko ina fata an gane wannan saboda Allah da kansa ya bayyana wannan a matsayin cewa shirka ne shi yasa ya ce subhanahu wata'ala amma yushrikuna sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya ɗaukaku gabarin abin da suke haɗa shi da shi a wurin bauta wa ha'ula'i ma ya'buduna asnama sai wani ya ce maka to ai waɗancan mutanen inda zaka lura ai su ba gumaka suke bautawa ba ai waɗanda alqur'ani yake zargin su masu bautan gunki ne to anan Allah ya ce maka gunki ake bautawa anan sirri wasu ne daga cikin mutane kamar da mutanen annabi annabi Iliya suka suka aikata ku atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin kuma akwai masu bautan rana aiko da masu bautan wata da masu bautan kaza da masu bautan annabi Isa ka kuma yadda cewa ana bauta annabi Isa masu bautan dutse masu bautan saniya duk ga sunan wanda yana ganin saniya zai faɗi ya sujada ce shi ya ga Allah sai kuma ya daga hannu yana roƙon wannan saniyar to ba bambanci da mutumin zai je ya samu hoton wani yana roƙo ko akwai bambanci ko ya faɗi wa hoton sujada akwai bambanci tsakanin wanda ke bauta saniya da wanda ke bauta hoto ba bambanci jama'a Allah ka tsare mana imanin sai malam yace wa hadha jahlun ma'ibun to irin wannan jama'a faɗin irin wannan maganan ma jama'a jahilci ne kuma jahilci ma abin aibatawa fa'ibaratul asnami nau'un min anwa'i shirki aibautan gumaka wani nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka aiko ba wai shi kadai bane shirka a'a shi ma wani nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka da Allah domin nau'in shirka da Allah asna da yawa haka ne ko domin akwai wanda ma zai bauta zuciyarsa kuma ya kai shi zuwa ga wuta ba ka Allah ya faɗa ba fa amma man tsaga duk wanda ya ƙetare iyaka tajawaza al-hadd wa baga wa athara al-hayat ad-dunya ya fifita rayuwar duniya akan na lahira ya zamto abinda zuciyar shi ke so kadai yake bi sai Allah ya ce fa innal jahima hiya al ma'wa makoman wannan ita ce wutan jahim wuta mai bala'in kuna Allah ka kiyashe mu amma sai Allah ya ce maka wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa amma kaga dukkanin wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa a ran tashin alkiyama wa naha an-nafsa 'anil hawa ya kuma hana zuciyar shi bin abin da take so Allah ce fa innal jannata hiya al-ma'wa to wannan aljanna ita ce makomarsa Allah ka sanya mu daga cikin su kaga a can wancan ya bi son zuciyar shi sai ta harakar da shi wannan kuma ya kauce ma son zuciyar shi sai ta kai shi ina aljanna ashe mutum yana iya zama yana iya zama bawon zuciyarsa ko ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila ka bani labari game da wanda ya riƙi zuciyar shi a matsayin abin bautan shi sai abin da ta ce mishi yi zai yi sai abin da ta ce mai bari zai bari yanzu kai za ka iya zama masa wakili a wurin Allah jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka ciyashe mu sai malam ya ce wa shirku abin da ake kira shirka ibadatu ghairillahi shine bautawa wani Allah kowaye wannan yanzu aka bauta annabi Isa jama'a da Allah sai a ɗauki wani a matsayin uzuri mutum da zai ce zai bauta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai a ɗauki wani a matsayin uzuri shi yasa da wani ya zo yana kuruta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana faɗin manzon Allah kairi kaza kairi kaza manzon Allah ya ce a bari la ta tsoroni kama a ƙortin nasarar masiha bin maryam kada ku ringa zizziga ni kuna kuruta ni irin yadda kiristoci suke zizziga isa ɗan maryam har a ƙarshe aka waye gari suna ce da shi abin bauta ne wani yanzu ya ce manzon Allah ya rasu da Allah an ta sayyiduna ya manzon Allah kai ne shugabanmu jagoranmu ai da gaske ne ya faɗi gaskiya ko amma manzon Allah baya son yabo sai ce mai a'a as-sayyid huwa Allah shugaba shine Allah ina fata an gane ma'ana yana son ya kawar da kanshi gabarin samun mene gabarin samun wannan kururuta wanda ake masa ba wai dan bai cancanci mukamin ba ina fata an gane wannan shine sayyidul mursalin gaba daya amma saboda kada ya zanto yawan yaban da ake mai kuma ya wuce iyakan da zai je mutane zuwa ga shirka da Allah jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji shine sai ya ce maka abin da ake kira da shirka shine bauta wa wani Allah tare da Allah sawa'un ɗaya ne kana sanaman wannan abin gunki ne au shajaran ko bishiya ce au ƙabaran ko wani ƙabari ne au waliyan ko wani waliyi ne daga cikin waliyai au malakan minal mala'ika ko ma mala'ika ne daga cikin mala'iku aw salihan min as-salihin ko wani salihin bawa ne daga cikin salihan bayi hadha huwa shirku to wannan ma shine asalin shirka walaysa shirku ibadatal asnam faqat kenan ba bautan gumaka bane kai yake kira da suna shirka jama'a ababan da ke shiga sunan shirka suna da yawa ina fata an gane wannan bautan gumaka da dodo da ake fada wani nau'i na shirka amma ba shi kaɗai ba ne shirka to amma waɗanda ke son su ɓatar da mutane jama'a za ka tattar cewa irin abin da suke faɗa ke za su ce maka to ai bautan gumaka ne kaɗai shirka da Allah a'a mu a cikin yaran da alƙur'ani ya karantar wanda sahabban manzon Allah suka fahimta da magabata na ƙwarai ya saba wa irin fahimtar ku ta yau ta cewa bautan gumaka ne kaɗai yake zama mai nake zama shirka duk wanda aka bautawa kowane ne kuma ko menene shi an yi shirka da Allah in dai ba Allah aka bautawa ba kuma koda ana bautawa Allah din dama shi shirkan aiko zaka ce zaka bautawa Allah amma kuma kana bautawa wani sa domin duk kesan da ka samu ai ya amince akwai Allah mahalicci ko ya yadda ma shi halicci Annabi Isa amma kuma sai ya ce ai Isa ma dan Allah ne saboda haka shi ma din za a bauta masa zai bautawa Allah kuma zai bauta Annabi Isa sai Allah gaba ɗaya sai tattara sai buga musu bom yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam tabbata haƙiƙa waɗanda ke cewa Isa dan Maryam Allah ne to lalle sun kafirta Allah ya ƙara cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle waɗanda ke cewa Allah ɗayan uku ne masu trinity Allah uba ɗa Allah uba Allah ɗa Allah ya ruhu mai tsarki Allah ya ce sun kafirta kaga da sai a ce annabi Isa aka bautawa shi yasa a ran tashar kiyama ma sai Allah ya tambaye annabi Isa shi yasa su su bauta masa ya san ba shi bane amma zai tambaye shi saboda yankan uzuri a ƙarƙashin ƙa'idar falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin za mu tambayi waɗanda muka aikawa da manzannin sannan su kansu manzannin sai mu tambaye su shin kun isar da saƙo wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin ranar da za mu tashi bayi mu ce me kuka amsa wa manzanni da shi ina fata an gane wannan haka za ga an zo an fara dambarwa a farfajiyar kiyama Allah ta'ala ka shirya da mu wa qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin duk mutumin da ya zaki akan wani annabi ko akan wani mutum salihin bawa ya wuce iyaka ya zaki game da ƙaunar shi ko yin wata bauta gare shi wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyya ya sanya masa wani nau'i na bauta irin bautan da ba a yi wa kowa sai Allah mithla an yaqula kamar yace ya sayyidi fulan insurni ya kai shugabana wani ka taimake ni ya kai shehi na wani ka taimake ni au aghithni ko kuma ka kawo min dauki au urzuqni ko kuma ka azurta ni au ana fi hasbika ko kuma ni ina nan ina cikin dakonka ina nan ina jiran abinda zaka amfanar da ni wa nahu hadhihi alaqwal da kwatankwacin irin waɗannan zantuttuka fa kullu hadha shirkun sarihun malam ibnu taymiya yace wannan shirka ce qarara wa dalalun kuma bata ne yustatabu sahibuhu za a nemi wanda yake aikata irin wannan aikin ya dai tuba wa illa in bai tuba kuma kutil sai a kashe shi za a kashe shi ne haddan a matsayin haddi a musulunci saboda ya saba wa Allah ya shirka da Allah kamar mutumin da yake yin inkarin farlantuwar sallah ne ko yace shi bai dama sallan nan farilla bane to kaga ba za ka shi kai tsaye ba sai a ce bara ɗan ba shi kwana uku ya tuba in bai tuba kuma sai a kashe shi Allah ta'ala ka kiyashe mu wa qala ibn al-qayyim wa qala ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa shi ma ya faɗa cewa wa min anwa'i shirki yana daga cikin nau'o'in shirka talabul hawa'ij min al-mauta neman biyan bukatu a wurin matattu da ke kwanci a cikin kabari kun ji jama'a yana daga cikin nau'in shirka in ji malam ibn al-qayyim talabul hawaij min al-mauta neman biyan bukatu a wajen matattu da ke kwance a cikin kabarbaran su wal istighathatu bihim da kuma neman agajin su da neman taimakon su da neman kawo daukin su ga wata musiba da mutum ya shiga watawajjuhu ilaihim da kuma fuskanta fuskantar da al'amari zuwa gare su kace ya kai wani na mika maka al'amura na gaba daya ka daidaita min su kai min kaza kai min kaza an gane wannan ko wa hadha aslu shirki al'alam mala yace wannan fa shine asalin shirkar da ake yi ma game da ainihin wato halittun Allah an gane wannan ko fa innal mayyita domin shi mamaci da ke kwanci a cikin kabarinsa qadin qata'a amaluhu wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala darra shi mamaci da ke kwanci a cikin kabari dukkanin ayyukansa sun yanke ai manzo Allah ya faɗa mana haka ko idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath idan mutum ɗan adam ya mutu ayyukansa gaba ɗaya sun yanke sai ɗan abubuwa guda uku gashi nan manzon Allah ka sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu an faɗa mana ayyukan sun yanke sai waɗannan abubuwan gaba ɗaya to shi kansa da ke kwance a cikin kabarin na jama'a baya iya mallaka wa kansa wani amfani ko wata cuta shi kansa fadlan amman istaghatha bihi ballantana kuma wanda zai je ya ce zai roƙe shi shi kansa yana ji da kansa baya iya tsina kansa wani amfani baya iya ture kansa wata cuta ballantana kuma wani ya zo ya roƙe shi ce ya masa wani abu kaga kenan wanda ya roƙe shi ya kowa bata kenan ko wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah ko kuma ya koma yana roƙonsa cewa ya nema masa ceto a wurin Allah wa hadha min jahlihi bi shafi'i wal mashfu'i indahu to wannan abin da ya ja mutum zuwa ga wannan jama'a shine jahiltar mai ceton da kuma wanda za a je a yi ceton a wurinsa ya jahilci shi wanda yake kira ɗin a cikin kabarin nashi cewa mutum ne wanda ba zai iya komai ba shi ma bai iya mallaka wa kansa wani amfani shi ma neman ceton wani yake ina fata an gane wannan sannan kuma waye za a yi ceton a wurinsa nam Allah to kun kulla alƙawari tsakaninka da Allah ne cewa tabbas wani zai ceto to shi kansa Allah din ba zai ceton ba ta amfanarwa a wurinsa sai wanda Allah ya yarda da shi to kai wane ne ya faɗa maka cewa Allah ya yarda da wani bisa yaƙini kai wane ne ya faɗa maka cewa Allah ya yarda da wani ɗari bisa ɗari sai dai mafiya yawan mutane ba san wannan ba abinda ake kawai shine ganganci shi aka fi iyawa a dinga aiwatar da abubuwa bisa tsarin da ainihin wato ba na shari'a ba jama'a amma in ba haka babu yadda za a yi mutumin da bai iya tsina wa kansa komai yana kwanta su kabar nasa ma sai dai a ji a ɗan gyara ko yana ita so a gyara kayansa kuma tsakaninka da Allah kai da ka je roƙonsa kana da yaƙinin cewa kabarin nashi ni'ima ne a ciki kana da yaƙinin cewa tabbas irin yadda Allah manzo Allah ce za a yalwata mutum kabarinsa za a bashi kaza kaza shi an masa irin wannan in ka ce eh wa ya faɗa ma a wani littafin wani mala'ikan ne ya kawo wahayi wa qala as-sanani rahimahullah imam as-sanani abdurrazzaq as-sanani Allah madaukakin sarki ya ji kansa يا فدي في تطهير الاعتقاد اللي سمي سنة تطهير الاعتقاد شوى من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع والتوصل إلى الرب تعالى فإنه قد أشرك مع الله غيره غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان ما لصنعانيتي دون دي قدرتي أذوتي ينسى cewa akwai wata bishiya ko wani dutse ko wani kabari ko wani mala'ika ko wani aljani ko wani rayayye ko wani matacce wanda zai iya tsinana masa wani amfani ko ya tunkuɗe masa wata cuta ko kuma zai kusantar da shi zuwa ga Allah ko zai cece shi a cikin wani bukatuwa daga cikin bukatunsa na duniya saboda cewa wai zai yana jingina wannan ceton zuwa gare shi da kuma cewa yana kamun kafa ne da shi ya kai shi zuwa ga Allah shi ce fa innahu qad ashraka ma Allah ghayrahu to me aikata irin wannan aikin ya hada wani da Allah a wurin bauta yayi shirka inji malam sanani wa i'taqada ma la yahillu i'tiqaduhu kuma ya kudirce a zuciyarsa irin abin da bai kamata mutum ya kudirce a zuciyarsa ba kama taqada al-mushrikuna fil awthan kamar yadda mushrikai suka kudirta game da suwa game da gumaka ai abin da suke cewa kenan ko in ya tashi roƙo zai je roƙi lata ko ya roƙi uzza dan suna rantsuwa ma abin da suke cewa wallata wal uzza kamar yadda ɗaya daga zai suke rantsuwa ko kamar yadda Abu Jahl yake rantsuwa Abu al-Hakam yake cewa wallata wal uzza la in jaa muhammad la in jaa muhammadun yasjudu li rabbih la at'anna unuqa cewa ya rantsi da lata da uzza cewa in manzon Allah ya zo gaban Ka'aba zai wa ubangijinsa sujada sai ya zo wajen ya zo ya ainihin taka wuyansa to amma anan kaga ai da waya rantsi da lata da kuma uzza jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu to kamar haka ne zaga ana itikadi wani in yaji zai je roki hubal zai roki ainihin kaza zai roki manata kuma jama'a yadda za ku gane mushrikan larabawa sun yi wa Allah mugun ainihin wato a muguwar aƙida da muguwar ainihin kamanceceniya duk sunan gumakan nan jama'a sunayen Allah ne aka mere su mata kaman ka ce allata ta anifi ne na Allahu Allahu kaga sunaye namiji to suka ce su kuma allata Allahnsa amma mace sunan Allah al'azizu sai suka sanya al'uzza ita kuma ta mace sunan Allah ne almannanu mai baiwa sai suka sanya wancan ko manata ina fata an gane wannan ka ganin babu shakka sun muna zato ga Allah sun kuma muna da sunaye ga Allah sun kuma jingina ƙarya zuwa ga zuwa ga Allah irin abin da bai kamata su yi ba Allah ta'ala ka shirya da mu to jama'a kun ji waɗannan su ne abubuwan da malai tattauna mana ainihin wato a wannan babin jama'a kenan in dai kana son ka bi tafarkin tsira to ka yi ƙoƙari ka yi riƙo da shiryan magabata na ƙwarai waɗanda suke kira zuwa ga Allah zuwa ga yin ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki ba tare da sun cakuɗa wannan ɗa'a ga Allah ɗa'ar wani ba ba tare da sun cakuɗa bautan wani da bautan Allah a wuri guda ba domin babu wani laifi wanda Allah maɗaukakin sarki baya so baya ƙauna irin irin shirka shi yasa misali mutumin da ya zuke cewa ya kaiwa ne yana wani wanda yake cin kabari ka cece ni ko ka nema mun ceto kaga yana sanya wannan ya zamto tsagi tsakanin shi da wa tsakanin shi da Allah to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ayoyin alkur'ani da yake karantar da mu sai ya karanta mana wannan aya da Allah ya saka a sautin Yunus aya ta 106 Allah ya ce wa manzon Allah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka kada ka kirayi wanda ba Allah ba wanda ba zai iya amfanar da kai komi ba ba kuma zai iya tunkuɗe maka wata cuta ba ko ba zai iya cutar da kai ba fa'in fa'alta in ko ka aikata haka fa'in naka idan minan zalimi to a wannan lokacin ka zamto daga cikin azalimai an gane wannan ko shi yasa kuma a ƙarshen su a cikin suratu ainihin wato a shu'ara a ƙarshe-ƙarshe Allah ta'ala ce manzon Allah ne fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin kada ka kirayi wani tare da Allah kada ka bautawa wani abin bauta tare da Allah idan ka yi haka fatakuna minal mu'azzabin za ka zamto daga cikin waɗanda ake azabtarwa a gidan lahira kaga duk wannan jan kunni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa malamai suka ce idan ka ji ana irin wannan to asalin abin da mu ake yi amma in an faro ta kansa sai ka gane cewa shi kansa da zai shika da Allah ba zai tsira ba ina fata an gane wannan shi yasa ma Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa il ladina min qablika la in ashrakta bi ce la in ashraku ba ko la in ashraktum a a sai kawo zamiri na mutum daya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la in ashrakta tabbata haqiqa wallahi idan kai shirka yace la yahbaqanna amaluk tabbas ayyukanka za su lalace wala takunanna min al-khasirin an gane wannan ko to kaga shi yasa Allah ta'ala ya ƙara maimaita wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan maganganu an gane wannan ko don haka ba a yin tawakkali ba a neman ceto a wurin wani Allah ba a neman biyan bukata a wajen wani Allah dukkanin waɗannan jama'a haƙoƙin Allah ne shi kadai dole ne a bar wa Allah abinsa shi kadai shi kadai yake da iko akan wannan jama'a amma wanda ba Allah ba ba shi da iko akan ɗaya daga cikin ababen da muka ambata don haka shi yasa mu a ƙidan mu ta ahlus sunna shine ba ma sanya wani a matsayin tsari tsakaninmu da Allah sai dai in za mu kira muna kiran Allah ne kai tsaye dan shi yace mu kiraye shi wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku ya ce ku roƙe ni ku kiraye ni in kun kiraye ni kuma astajib lakum zan amsa muku wanda kuma Allah ya ce man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama yana kiran wanda ba zai iya amsa masa ba daga nan har zuwa tashi alqiyama kaga ai karatun ya fito ko jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ta'ala ka datar da mu ka shiryar da ƴan uwanmu da suka fada cikin irin wannan rami na halaka Allah muna roƙo dukkanin kuma waɗanda ke ƙoƙarin jan mutane zuwa ga bin irin wannan tafarkin na ɓata ya Allah muna roƙonka Allah ka tona musu asiri ka sa jama'a su gane su fahimci cewa wannan abin da ake jan su zuwa kai sharri ne su nisanci wannan sharri Allah ta'ala ka taimaki addininka ka taimaki sunar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna roƙonka taimaki addininka Allah muna roƙonka ka shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici abin na karanta ya zama daidai Allah ya sa bi tarayya a cikin lada wannan kuma ne kuskure ko ainihin na faɗa da bisa ga jahilci Allah ta'ala ya gafarta mu ya gafarta mana baki daya bukatu mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda ke rayar da addinin ka suna kashe bid'a suna kashe shirka Allah muna roƙonka ka datar da mu zuwa gaban tafarki madaidaici ya Allah muna roƙonka ka datar da mu zuwa gaban tafarki madaidaici ya Allah muna roƙonka sauran ƴan uwan musulmi da ke sauran ƙasashen Siriya da Iraki da Afghanistan da Palestine da sauran ƙasashen duniya inda ake azabtar da su ake kashe su ba bisa haƙƙin su ba ya Allah muna addu'a ya Allah ka tsare ka tsiratar da su ka tsare musu ginenan su waɗanda aka kashe daga cikin su Allah karɓi shahadar su waɗannan arna da suka ta sauwa musulunci a ko ina a yankunan duniya ya Allah ba su fi ƙarfinka ba Allah ka san abin da suke tsawa ya Allah ka rusa su Allah ka rusa su Allah ka shagaltar da su da kawuransu Allah ka sanya waɗannan makamai nasu da ƙarfin suka tare da zanto ƙarfi ne a kansu ya Allah muna roƙonka ka hana su zaman lafiya Allah ka tsare dukkanin musulmi daga sharrukansu Allah muna roƙonka ka ƙara taimakon musulunci da musulmi ka ƙara ƙaskantar da kafici da kafirai اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة ولساننا من الكذب وأعمالنا من الرياء فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عليك بالذين يهدمون مساجدنا اللهم عليك بالذين يعيبوننا ويغيبوننا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عذبهم عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته